بسم الله والصلاة والسلام على أسعد النبيين أشرف المرسلين ويقول المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة فمن جعل ذلك بغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له ولشدة قبحه وتضمره غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفر له لا يغفره أبدا ومن خصائص الإلهية الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل فمن أعطاهما
والذل والذل
والذل والذل فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خصائص في خصائص في خصائص حقه وقبح هذا مستقر في العقول والفطر ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما روى كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana ta Lahadi a sha uku ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta dubu ɗaya da arba'in da bakwai wanda dai da bakwai ga watan Satumba dubu ashirin da biyar miladiya. A wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin tajridul tauhid al-mufid na Ahmad ibn Ali al-Maqdisi. in ba manta ba malam ya yi mana wasu bayanai yake cewa hakikanin shirka duk inda kaga shirka to baya fita daga cikin abubuwa guda biyu ko dai wanda ya shi wannan mushrikin abin da ya jawo yayi ma Allah ta'ala shirka shine yana kokarin kamanta wani mahaluki ne cin cida shi ya je zuwa ga matsayin Allah ta'ala ko kuma shine akan kin kansa a karan kansa ya dauki ya sabu wasu sufofi wanda ba su dace da shi ba Allah ta'ala kadai ne yake da irin wannan sufofin kamar sufa ta kasaita da ji da isa da sauransu to yanzu ya mana magana akan wato kamanta wani mahaluki da Allah ta'ala ta yadda a rikajin cewa mahalukin shi ke da mallaki shi ke azurtawa shi amfani da rashin amfani da baiwa a ruwane yana hannun wannan mahalukin shi daya to wannan kaga ya kamanta ƙasa da wanda da ubangijin ƙasa ya kamanta kamala da kuma wanda shi ba shi da kamala ba shi kaga wannan ko a hankalce ya isa ka fahimci cewa wannan ba daidai bane a hankalce ka kamanta nakasashe da wanda ke kamalalle wannan ba daidai bane a kamar wato ta fuskan halittu ka ce zaka kamanta kiyashi da dan adam sai wannan kaga wani abu ne wanda yake ba zai yi ba a hankalce shi yasa shirka ko a hankali ba ma shari'a ba wannan ba abu ne mai kyau ba saboda a hakikani wanda ya halicce ka ya halicce maka guzarin abin da zaka rayu iska ruwa abinci rayuwa ya zaɓe ka ya zaɓi maka yan uwanka Allah shi maka wannan to kuma ka ɗauki wasu daga cikin abubuwa ka ba mahaluki ka ce shi ya maka to kaga wannan wani abu ne da wato a hankacewa bai dace a ce an same shi ba to shine malai yake cewa wa'alam anna khasa'is anna khasa'is al-ilahiyya ka sani asalin kadarin abinda ubangiji shi kadai yake banta da su shine al-kamal mutlaq a dunkule zaka iya cewa shine kamala cikakkiyar kamala min jami'il wujuhi ta kowace fuska alladhi la naqsa fihi bi wajhin min al-wujuh wanda ba wata tawaya a wannan kamalan tasa ta kowace fuska a ka duba gani ubangiji ya halacci din bayinsa mabukata ne su a zatin su in babu kafa ba za ka yi rayu ba a shiga kana bukatar kafanka ina dafa in babu kafa ba za ka yi miƙewa sosai ba a shiga kana bukatar kafanka in ba haka ba sai da ka fada ta in babu ido ba akwai akwai yanayin abin da ba za ka iya gani ba ko da guda ɗaya ne to a shiga kana ɗayan idan ka samu wata kamala ne akan ka yi abin ka da wani abin da ya dace da kai abin da ake son kake son ka yi abin ka dan adam to shi ubangiji a zatinsa babu abin da yake bukata shi Allah ta'ala mawadaci ne baya bukatan komi baya bukatan kowa dan adam kuwa babu wani dan adam bal babu wani halitta halitta ba da Allah ta'ala ya halitta a ban kasa ko da kuwa girman sa ya kai malaika jibril ko da kuwa girman sa ya kai ma'aiki face yana bukatan ubangiji yana bukatan ubangiji sa masa hannu face dabdalan sa da kai kawansa ya dogara ne ga ubangiji shi kadai ba zai iya komi ba to wannan shine hasalin kamalan kuma ubangiji wanda yake batar da wannan kamalan wanda sauran bayi masu da ita shi kamalalle ne a zatin kansa kowa na bukatar sa amma kuma shi baya bukatar kowa to Allah ta'ala sai sai ma da yake wa zalika yujibu an takuna al-ibadatu wahdahu an takuna al-ibadatu lahu wahdahu idan ya tabbata cewa kai bawa wanda kake bauta shine wannan ubangijin da baya bukatar komai baya bukatar kowa ya kuma tabbata a hankalci cewa duk wanda ba ubangiji ba duk girman sa duk yadda ya zama yana da kusanci da ubangiji shi kuma mabukaci ne shi ma to ashe kaga yana nuna maka cewa bautar ka ja kamata ta zama ga ubangiji ne kadai wannan ya dole ya wajabta maka ka bauta ma Allah ta'ala shi daya a akalan wannan a hankali haka ya kamata ya zama wa shar'an kuma a shari'a ma wannan haka ya kamata ya zama wa fitratan idan mutum yana kan hakikarin ɗabi'ansa da Allah ya halicce shi wani abu bai canza shi ba bai samu ɗimuwa ba bai ɗimauce ba to ya kamata ya ji cewa ubangiji shi kadai ya cancanta abauta masa mala yace faman ja'ala zalika li ghairihi duk wanda ya dauki bauta da zai bauta ma ubangiji shi daya ga wani ubangiji faqad shabbaha al-ghayra biman la shabiha lahu to lalle yanzu ya kamanta shi wannan wani da Allah ta'ala wanda shi ba yi da kidi ba yi da abokin tarayya a siffarsa ko a sunayensa yanzu mu kaddara mu ce wanda masu ɗauka annabi isa su ce matsayinsa ya kai matsayin allah ta'ala yanzu sun kamanta wanda yake shi ba shi da kini ubangiji kenan wanda kuma shi mawadaci ne wanda kuma shi kammalalle ne da wanda yake shi kuma tauyayye ne in ka kwatanta da kamalan ubangiji ko da annabi isa kammalalle ne in ka kwatanta da mu bayin allah to amma kuma shi in tauyayye ne in ka kwatanta da ubangiji kamar yadda kuma ma'aiki shi ma haka yake duk yadda kake ganin ma'aiki kammalalle ne akan mu to amma akan kamalan ubangiji kuma ba ci tawaye ne sadaka to haramun ne fa ba daidai bane a hankalce ka dau ka cince da ma'aiki ka kamanta shi da wanda shi ba shi da kini alhali ma'aiki shi ya da kini ma'aiki babu wata sufa da yake da ita face za ka samu wani ya tarayya da shi a irin asalin wannan sufar ko da shi a kamala ya fi shi kamalanta yanzu gaskiya ba wanda ya kai ma'aiki gaskiya amma fa ba zai ka cewa babu wanda babu masu gaskiya sai ma'aiki ba akwai wanda ya tarayya da ma'aiki a wannan sufar sai dai ma'aiki ya fi mu sufar wannan sufar ta gaskiya ta fi tabbata ga ma'aiki amma shi ubangiji yayin da ya siffanta da abu to sai dai kai dan adam ana maka a suna amma hakikanin wannan kamala ta wannan sufar din tana wajen sa baki daya a wato a zatin sa da kuma sunayensa wal shiddati qubhihi kuma saboda tsananin munin shirka wata ban munin hi ghatal zulmi da kuma yadda shirka ta kunshi mutukar zalunci akhdara man kataba ala nafsihi rahma wannan ubangiji da ya wajabta ma kansa rahama din sai ya bada labari annahu la yaghfiruhu abada cewa ba zai yafi wanda ya masa shirka ba kaduwa din rahamar ubangiji hadisi kishi a sahihaini hadisin ibn mas'ud a Allah ta'ala yake cewa wato rahama ta tarin jaye fushina ta riga ya fushina wato dai yayin da aka sami dalilin da zai sa ubangiji ya maka ya maka rahama ko dalilin da zai sa ubangiji ya kasantar da kai to ubangiji kan fara gabatar da wannan dalili na rahamar shi rahmati wasi'at kulli shay da Allah ta'ala rahama ta tayar ta komi ta yarda kowa ko da kafirai ko da iblis bai isa ce ya fita daga rahmar ubangiji baki ne ba wanda duk rayuwar da yake a ne na karshe ramar ubangiji ne in ba da ramar ubangiji ba wannan ta'addanci ne musu ana ce ya murkushe shi baki daya duk yanda wato a masu yi Allah ta'ala shirka su ce yana da ɗaya su ce yana da kaza yana da kaza yana da kaza amma da rana ɗaya ka taɓa jin ubangiji ya hana su baki ɗaya su ya hana su iska sun shaka ko ya hana su makwal na ruwa shiga baki ɗaya su da ubangiji mai rahama ne Allah ta'ala a mazala yana cewa ma ahadun asbara ala azan yasma'uhu min Allah yad'una lahu waladan thumma yarzuquhum wa yu'afihi ya ce a sahihaini yake cewa babu wanda ya kai ubangiji duniya kuma wannan rahamar ta ta sai ta wajabta masa wannan juriya to ina da suna lazin ta juna tare suke a da hakuri za su zo su ce masa kana da da ya ce ba ni da shi da ce su ce a'a kana da shi amma kuma tare da haka ubangiji in ba su lafiya ya ba su lafiya to suna neman arziki ya ba su arziki to haka ubangiji rahama kuma to amma tare da haka saboda munin shirka abinda aka ubangiji ba a kyauta masa ba tare da haka ubangiji ya ce duk wanda ya gamu da shi yana yi masa shirka to ba zai yafi mushi ba har abada Allah ta'ala ya ce innahu man man yushrik billah faqad harama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar Allah ta'ala yake cewa duk wanda yayi ma Allah ta'ala shirka to lalle wato ubangiji ya haramta mushi aljanna baki da harama Allahu alaihi aljanna ya haramta mushi aljanna ba zai fa ba zai shiga aljanna ba to kaga wannan yana nuna maka cewa wannan laifin da aka ubangiji laifi ne mai girman gaske wanda ya kamata duk wani mai hankali to ya nisance shi sai ce wa min khasa'isul ilahiyya daga cikin abin da ubangiji shi kadai yake banta da shi shine al-ubudiyya shine bautar da bayi baki daya bautar da bayi wannan khususiyya ce ta ubata Allah ta'ala wato ubangiji kadai ne ya cancanta ya kuma ke banta da cancantan a bauta masa shi daya duk wani wani mahaluki ko wane ne shi to babu wata ni'ima da ya maka sai dai ya dauko cikin ni'imar ubangiji ne ya baka ba shi kaga bai halitta abin samu ba kenan bai kamata abin masa ba wannan ko da mala'ika ne makusanci ko da kuma annabi ne wanda aka aiko balle kuma wani su yace al'ubudiyya ita ce wannan bautar Allah ce la taqumu illa ala saqil ubdi wa dhulli wanda ita wannan bautan ta kadin da bayi ke kusanta ubangiji kusanta kansu da ubangiji ta hanyar ta tana tsayuwa ne ba ta tsayuwa sai akan wato maƙyanƙyamu guda biyu na soyayya da kuma kaskantar da kai wato ɗan adam ba zai zama bawa na Allah ta'ala ba bawa akwai rubudiyya khassa akwai rubudiyya amma rubudiyya khassa amma shine kowa nan bawan Allah ta'ala shine kowa ubangiji shi halice shi wannan ba wanda isa ya fita a wannan bautan duk shirkan mai mashiri mushriki bai isa ya ce zai fita daga cikin abin da ubangiji ya kaza mushi ne sanar rayuwarsa ba dole ne ya ci abinci dole ne ya bacci dole in ya gaji ya huta dole kuma in yana bukatan wato mace to zai samu yadda zai aure wannan wajibi ne ubangiji ya riga ya halicce shi a matsayin shi na bawansa ba bai isa ya fita ba to ita kuma wannan bautan ba ita ce ubangiji ke so shi ba ita wannan ba wanda isa ya fita daga wannan rububiyya kasancewar ubangiji ya ta ubangiji ubangiji shi ya halicce ka shi kuma ke baka arziki ba wanda isa ya fita to shi wannan ubangiji ba ita ce gaya a wajensa ba shi gaya a wajen Ubangiji shi ne kai bawan a wurin aikinka kai ba wai aikin da Ubangiji maka ba dan dawa baka saka fita daga kasancewar ka bawan Ubangiji a aiki da maka ba ruwan sama iska arziki baka saka cewa wani zai baka ba ko kai a wawa nan da awon ƙarya ce dan bawa dai sai baka to kai abin ka na aikin bawa ne ake son yayin da zaka je ka ɗaukaka wannan wanda kake bauta din ka ɗaukaka sunansa ka so shi ƙoruwar soyayya ka kaskantar da kanka ƙoruwar kaskantarwa gaba gare shi aikin ka kenan wannan to ita ce ake san kai kuma bawa ka dauka ara ka yafa kanka ita ce ake kira ubudiyya khassa wannan ta musamman ce a akan tafi ubangiji ke bayarwa ko ke bayarwa amma dan mun ci cewa wa ya halice ka Allah wa ya halice ni Allah wa ya halice su Allah wannan duka ba ba tauhidi ne wanda malamai ke dan kai su kalle shi ba dan da ma baka faɗa ba za ka faɗa iyayenka suka suka halice ka ai mun kawai suka yi wanda ba ta ce babban abin nema ba duk da wasu suna neman su mai da wanda ita ce gayan tauhidi amma wanda ba ita ce tauhidi ba ba ita ce gayan tauhidi na tauhidi ce amma ba ita ce gayan tauhidi da ake san bawa take zuwa gare ta ba abin da ake san tauhidi da ake san bawa yayi shine ya zama wato yana tsakanin majanjamu guda biyu wannan wato kusan yare ne kace kana tsakanin wato hannaye guda biyu na farko hannun farko ya zama da maka ka rike soyayya ko soyayya idan ma wallazina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka suka yi imani zaka sami sai zaka ma Allah ta'ala soyayya duk wanda kake so soyayya ta addini to zaka so shi ne gwargwadon yanda yake son Allah kuma duk wanda kake son shi kana son sa ne saboda Allah to wannan shine gowon soyayya ga Allah ta'ala hatta ma'aiki ba kana son ma'aiki ne saboda zatinsa ba kana son ma'aiki ne saboda Allah an fahimci bambancin zaka ce yanzu kana son ma'aiki ne saboda ko kuna da yan wantaka saboda kai kana son larabawa wannan ba wannan ba ba soyayya ta ibada ba idan irin wannan soyayya zaka masa Abu Talib ya riga ka Abu Talib yana son ma'aiki har waƙe yake masa har cewa yake ka je ka ta yin abin ka mu za mu goya maka baya amma wannan ya wuce amfani ya mishi amfani da bai shiga aljanna ba soyayya da ake son kai ma'aiki shine soyayya ta addini soyayya ta biyayya soyayya da ba ba za ka gabatar da maganar wani akan maganar sa ba to kuma in wannan soyayya ta kuma tana cikewa ne zuwa ga Allah ta'ala shi ba wanda ake son shi saboda shi zatin sa sai Allah ta'ala duk wani Allah ta'ala a addinin musulunci ana son shi ne saboda Allah ko da ma'aiki ne ko da malaka jibril ne ko wane ne ba shi to wannan shine ma da yake cewa to ita soyayya bautantaka ana gina ta ne akan soyayya shi yasa da yanda mutum ya kai kolo wajen san san mutum wani mahaluki to zai wuya kaga ya fita daga bauta masa dan dama soyayya me yake gabatar me yake wajabtarwa abin da soyayya take gadarwa shine ka je kawai duk abin da wannan mutum yake so shi ma kai makarasa shi ko ba za ka iya fita daga saba masa ba kamar da za ka ga su da sada sun yi kamar da za ka ga wa'ancan wa'ancan wa'ancan masu son kekunan su duk suna yi suna kokarin su ce ai su shehu ya lamunce musu to duk wannan kaga soyayya ce ta yawa inda suna jin cewa zan bi wannan maluki ne kawai in ya dace da soyayya Allah ta'ala da manzansa to ai ba ba mai dalilin da yasa ai musu haka to amma kaga sai suka halatta ba kansu cewa san wannan malukin kuma su so shi saboda shi zatin sa jikinsa tsokar shi da jininsa zai iya bayuwa su sa amma Allah ta'ala da manzansa ta shi kaga wannan soyayya kuma soyayya ce ta duniya ba soyayya ce ta suka mai ta addini amma kuma suka mai Allah shirka a soyayya malai ce wa zulli da kuma kaskantar da kai shi ma kaskantar da kai yana daga cikin gaya da ake son bawa ya tike zuwa gare ta idan ka ce kana so kadai ba ka kaskantar da kai kanka to soyayya ka bata yi ba in ka ce kana kaskantar da kanka amma ba ka so to kuma ya zama na na munafikai ake yi kenan munafikai su ne za su zo su yi sallan ai sun kaskatar da gabobinsu ne amma Allah ta'ala ka gani sai kira su abin da suke yi aikin banza suke innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Allah ta'ala ka innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yara'una an-nas suna yi riya ne suna yi riya nuna mutane suke amma ba babu shi a zuciyarsu babu wannan soyayya saboda haka dole yayin da zaka bauta ma Allah sai ka ji cewa kana son sa ne kake bauta masa kuma wannan soyayyar kadai ba zai kushe ka ba sai kuma ka je gabansa ka kasance da kanka da duk wani hanyoyin bauta da ya shar'anta maka to wannan shine ake bauta ma Allah da shi saboda haka duk wanda bai bauta ma Allah da wannan to abin da yake yi shirka yake ma Allah ta'ala Allah ta'ala ba zai karba ba ma ta faman aqahu ma li ghairihi duk wanda ya ba ma wani mahaluki soyayya ko kaskantarwa ga wani Allah ta'ala faqad shabbahu billahi subhanahu wa ta'ala to yanzu ya kamanta wannan mahalukin da Allah ta'ala fi khalisi haqqihi a cikin abin da tsantsa hakkin ubangiji ne kadai in ga zo ka ce soyayya ka zaka kaskan zaka tsantsanta ta ne ga wani mahaluki me alamar haka shine ya zama yana shigewa gaban Allah da manzon kuma ka yadda ka ce ai yayi malam wani ya riga ya labince mana a ga fashi na Qur'ani da hadisi ba dai bane a kai wannan kai kana shiga da cikin ilmu zahir wato ilimi na Qur'ani da sunna nan da muke na shari'a shari'a kai kana nan da shari'a ko kuma muna ga maka ilimin na batini ne wannan kai ilimi ne da batini wanda kai ba za ka gane ba shi yanzu ya je ya hirar ubangiji ya sani ubangiji ya lamunce masa a dan ta ma Allah ta'ala ƙarya ai tai ma ubangiji ƙarya kuma an san ƙarya ake yi wane ne maka wannan wahayin cewa wannan ilimin batinin akwai ta ko ne ilimin ladunni wa ya faɗa ka Allah ta'ala bai taɓa shar'anta ba wani mahaluki yayi kawo addini wanda ke sabanin addinin da ya shar'anta ma wannan al'ummar ba bai taba ba kowa dole ya bi shari'arsa ne da shi annabi Hafsa da ake magana shi kansa kaza ka kaga da karshen al'amari cewa ba na yi da karan kaina ba wato umarni aka bashi kenan shi kaga umarni aka bashi annabi ne amma wasu na ganin cewa yanzu za su iya zuwa da wasu abubuwa na saboda ilimi ne na batsanin su za su iya zuwa da shi wai mutukar dai ba wai sun ce wasu na firigi ma dai da ilimin ilimin shari'a ba shikenan ilimi na zahiri kaga duk wannan wasu abubuwa ne na da mutane ke zuwa da shi wanda yake wannan so suke sima Allah ta'ala ta waye malai ce wa qubu hadha mustaqarrun fil uquli wal fitra yace munin ka ka kamanta wani mahaluki da Allah ta'ala wajen ka cincina shi wannan abu ne wato wanda ke a tabbace a hankali kuma abu ne a tabbace a dabi'a ma da mutum ne tsauna ya kallo na tsanaki lakin sai dai abin da ya faru lamma ghayyarta shayatin fitar akthar al khalq a lokacin da shaytanu suka canza ɗabi'an galibin mutane galibin jama'a shaytanu suka canza musu ɗabi'a washtaratu an dinihim suka zo suka tsure su suka kautar da su daga asalin addinin Allah ta'ala wa amaratuhum an yushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma suka umarce su su gwama wani Allah ta'ala da Ubangiji abinda Ubangiji bai saukar da shi a matsayin hujja ba kama rawa zalika adin lahi a arafin halki bihi kamar yanda wannan wanda ya fi kowa sanin Ubangiji ya ruwaito daga shi kansa Ubangiji din to yayin da shirani suka musu wannan amu wa an kubhi shirki shikenan sai suka mana makafi daga asalin munin shirka hatta zannu hasanan har sai suka mai da shi zama abu mai kyau wannan malam yana ishara zuwa ga hadisi na Imam Muslim ya ruwaito ta hanyar Muqarrib ibn Abdullah ibn Shikhir daga Iyad ibn Iyad ibn Himar al-Mujashi'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu yake cewa Allah ta'ala ya ce hadisi ne mai tsawo cewa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atatukum ash-shayatin fajtalatum an dinihim wa haramtu alaihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana Allah ta'ala ke cewa lalle ni na halicci bayi na hunafa na halicce su wato suna tsaye kyan akan addinin su sun san ubangiji in kuma an gaya musu cewa ubangiji shi kadai shine wanda ya halicce su to ba za su yi inkari ba wannan shine fitratul lahi fitratul lahi lati fatara nas alaiha Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa wannan ita ce fitra babu wani mahaluki da mu yake ce as-sahih manzo Allah yake cewa babu wani ma min mauludin illa yulad ala al-fitra duk wanda duk babu wani wanda za a haifa za sai za a haife shi ne akan wannan fitra ta addinin musulunci in kaga ya kauce to wani shaytan ne ya kautar da shi ko da shaytanul insi ko shaytanul jinni a sai yake cewa wa innahum atatuhum shayatin kuma lallai shaydanu suka zo su ne suka zo ma waɗannan mutane fajtalatum an dinihi suka je suka sure su suka wato ruguzuma da su a tabarki wanda take ba majalici ba suka kautar da su daga asalin addini wa haramtu alaihi wa haramat alaihi ma ahlaltu alaihi suka haramta musu abin da ni halatta musu wa amaratuhum an yushriku bi suka umarce su su yi mun shirka ma lam unzil bihi sultana kawai ma lam unzil bihi sultana abinda ni ban yi wato ban saukar da shi a hujja ba ashe kaga in to nan a wannan hadisi kadai ya isa mu gane cewa dai na ake sanin hujjar Allah ta'ala a shari'a a shari'a amma yanzu ka zo ka ce kaza halal ne kaza haram ne to wanda zai shiga aljanna wanda ba zai shiga ba wanda ya gani wanda bai gani ba wanda yake so na zai shiga aljanna babu maka babu makawa babu tantama wa ya ga maka wa ya aka maka kai annabi ne ko a ka tun bayan zuwa ma'aiki ka taba jin an ce akwai wani annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya zo Khalilur Rahman ne ya zo gabanin ka amma wanda ya gani wanda yake so na zai shiga aljanna babu tantama wa ya ga maka shashi faɗi kawai shashi faɗi yayin Allah ta'ala Allah ta'ala na cewa la taqulu wa la taqulu lima tasfu al-sidqu al-kadhiba hadha halal wa hadha haram taftaru ala Allah al-kadhib kace kaza halal ne kaza haram ne kaza yana da kyau kaza bai da kyau kaza aljanna kaza wuta ina ka gani ina ka sani an ga baka ne wayi aka baka to kaga kaga wannan shi zai ga nuna maka cewa a cikin mutane akwai shaydanu a cikin aljanu akwai shaydanu kawai wani zai ce maka kaza din ita ce hanya ta daidai wanda bai bi ba wanda ce ko annabi Isa ya dawo tijaniya zai ko annabi isa ya dawo kai ba zai faila zai saboda Allah fa kaduba haka shi fa yana fa waliyin sa in waliyin ne yana fa waliyi ba annabi ul azm min al usul kace wani ya dawo addini kazi addinin nan da ba Abubakar bai yi ba Umar bai yi ba Usman bai yi ba Ali bai yi ba wani haihuwar ka ne haihuwar shekaran jiya da jiya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da ɗari ɗaya da hamsin eleven fifty tun shekara dubu ba an ta addini amma in ka zo ka ji mulki ka ce duk wanda ya addini ba irin addinin ka ba amma yanzu kaga suna suna zumunci eh, suna zumunci amma da can ba ba su zumunci da da ba suna sosai ba su zumunci saboda ai idan za a yi zumunci shi ba kadiri ya ce ba mai shiga aljanna sai sai sai ba tijani ba tijani ya ce ba mai shiga aljanna sai ba kadiri eh, ba mai shiga aljanna sai ba yahuda ba yahuda ya ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi ba nasari ya ce ba mai shiga aljanna sai ba nasari to ai irin shi suka yi ba wani abu ba amma kaga yanzu sun haƙura saboda yanzu suna rima da sunna ita kanta Allah ta'ala ya cewa min khasa'isul uluhiyya daga cikin abinda lokacin wa min khasa'isul uluhiyya daga cikin abinda ubangiji yake banta da shi na bauta wannan bautan ita ce kadai tasa as-sujudu shine yi ma Allah ta'ala sujada sujada anan fa karkai tsammanin wai sa goshi kadai a kasa tun daga kan duk wata ƙasa gaba taka ta rankwafa ta risina ta kaskantu to wani sunan shi sujada kamar da bayani ya gabata a fasar da malamai suka yi sa'id ibn jubair da wasu daga cikin magabata da yawa wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada al masajid shine ake aba usujud duk wani abin da zaka kaskanta gaban ubangijinka to wannan shine ake kira sujada na faɗa kuma na lalata na ce sujada wannan wannan kurkuso da ake ba addini bane wannan jahiliya ce tsabanta jama'a suka ɗauko suka kawo suka yafa fa kansu duk wanda ke san kuma ya fita daga wannan jahiliya to sai dai ya nuna wa ubangiji cewa shi ne ya isa manzo Allah shi kadai shi kansa bai da ana musu da ba ina muka samu shi ba inda muka samu bal manzo Allah bai da ma ana saki mishi baya ba manzo Allah bai da wannan tsaya a bayan shi ba wannan ya tabbata hadisai da dama hadisi hasan ya ce sunan abi dauda ya ce wala yadaw ala aqibaihi rajulat manzo Allah yake yake cewa man habba ya tamassala lahu rijal qiyamah la tabawwa maq'adahu min an-nar mun yi magana tsayuwa saboda ka san ba wai tsayuwar ba ita ce asali rigimar ba mutukar ka tsaya ne saboda kana ganin cewa wannan wani hanya ce ta girmama wani bawan Allah to ne shi ma shari'a ta hana ka ba fa ce ka je ka tariyo shi ba mazala yace qumu ila sayyidikum alqiyamu ila ila alghairi kenan yace aje a tariyo su sa'ad bin mu'az ku je ku tariyo ba halatta in ka tashi ka je ka tariyo shi mara mara baka wuyi ga ya halatta amma kawai da ya zo wucewa saboda kawai kana jin ma shi kai tsawon ka kai miƙe wai ba za ka zauna ba sai ya wuce wannan shirka kama ubangiji ubangiji shine yake bautar da kai da tsayuwa da dukusawa shine maka yake maka wannan haka zalika kawai ka ce kawai kai kai ba za a taɓa yi zama lafiya da kai ba sai a durkusa kai awa mazana ya hana wannan qur'ani ya hana wannan kuma mazana ya hana wannan malamai duk sun hana wannan ba wanda duk wannan maguzanci ne tsaba adamawa suka kawo wannan ba larabawa ba laraba in kaga suna wannan to kuma sun kabo ne wajen hajamawa wanda ce ba laraba ba malaka faman sajada li ghairihi duk wanda ya sujada ga wani Allah ta'ala faqad shabbahu bihi to yanzu ya kamanta shi da wani Allah ta'ala hadisi da dama sun zo a wannan babi suna da yawa manzo Allah yana cewa da za ku mace wani ya ma wani sujada da dace mace ta yi mamujinta amma shi ba zan ce ni a mace sujada ba mace in ta yi mamujinta ba ta yi dan addini ba amma ji da aka ita ma an hana ta manzo Allah ko aka yi sujada an yi dan addini dan girmama shi wajibi ne akwai hadisi da ke cikin sunan jami'i tirmidhi sunan ibn majah musnad imam ahmad hadisin hanbala ibn abdullah sadusi daga anas ya wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mukan mukan hadu da wani daga cikin abokan mu ko masoyan mu muna son mu tarye su ayan hani lahu zai durkusa masa sun kala ce la a wannan hadisi rijal sadiqat ne illa illa shi wannan hanzara ibn abdullahi sadusi da wasu daga cikin malamai sun yi magana a kansa al-qattan imam ahmad ibn ma'in da abu hatim amma dai limami ne kawai mutumin kirki ne a karan kansa hadisin wasu mutane malamai suna istinkari masa wannan hadisin shi kansa amma wannan gaba na hadisin cewa ayan hanilahu wannan yana da shawahid da yawa da haka babu ne za a iya kawo shi shahid cewa mazala ya hana wani ya dinga zuba sabo ma'ana cewa minha tawakkul daga ci akwai tawakkali tawakkali shine wato dogaro ga Allah kuma da ratayin zuciya zuwa ga wanda ka dogara gare shi kace shine karasa maka abin duka kai ne ka zo ka aje baburin ka a wajen masallaci babu ki babu komai kace na dogara Allah ta'ala ya rike mu wato wannan baburin har in fito wannan shi dogaro ba dogaro kawai ka ji ka jige da da kujera ko wani abu ba irin wani dogaro ba wannan alai ma da garanci amma tawakkali tawakkali dole ka ba wato ratayin zuciya shi wani abu ne kake son ya zama ya zartu sai ka ɗauki sababi da ubangiji ce ka ɗauka kana neman ɗa to sai kai aure kuma ka taki matarka to kuma da kai haka ka ga ai ka bi hanyoyin samun ɗa sai ka ce kuma amma samu ɗan yana wurin ubangiji ubangiji Allah ta'ala ya muna ina da wanka na dogara gare ka ba ni da to wannan shi tawakkali to babu wani mahaluki da ake maka babu wani mahaluki da ake maka haramun ne haramun ne mutum ya je kabarin ma'aiki kawai ya rika cewa na dogara ga Allah da ma'aikinsa wannan haramun ne haramun ne ba a qur'ani ba inda zaka yi an ce an dogara lafazin al-tawakkul ko lafazin al-hasb ko wani abu sai a ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel kada ba ce hasbunallahu wa rasuluhu ba ba haka ba wanda hasbunallahu wa ni'mal wakeel mun Allah ta'ala ya isan mana madan da abin dogara da dogaro ya zama shine Allah wannan shi layan tawhidi kamar tawakkala ala ghairihi duk wanda ya dogara ga wannan Allah ta'ala faqad shabbahu bihi to yanzu ya kamanta shi wannan mahalukin da Allah ta'ala wa minha at-tauba daga cikin kuma bauta da ake ma Allah ta'ala da shi Allah ta'ala shi kadai ya tantanta a masa wannan bautar shine tuba shine ka je ka risina gaban ubangiji kana neman ya share maka laifinka shi bawa idan ka masa laifi kana iya zuwa ne ka cire ka kai wani abin da zaka yi wajabta maka kwarin yawan wannan zargin kuma in akwai wani haƙƙi ka ce ya bi maka saboda Allah Allah ya bi maka asalin laifin ai shi adam ba shi ke share maka zalubin ba in ce ya bi maka da Allah sai ya share sai ka to wannan tuba din ubangiji kadai ake ba ka ce na je na kaskanta gaban ubangiji ina neman gafarar sa ya sirce min zunubin ko ma ya share zalmi ya karkare shi baki da a bazala baya wannan baya wannan ana komawa zuwa wurin manzon Allah ne zuwa ga sunnan sa in yana raye a zo a ce in kayi wani laifi kayi manzon Allah laifi ka masa ba daidai ba ka ce ka yafe musu shi yasa ba malami ke cewa wanda ya zagi ma'aiki a yanzu wanda ya zagi ma'aiki a yanzu to sai an kashe shi ko ya tuba dalili saboda yanzu babu ma'aikin balle ka ce ya fi maka sabanin Allah ta'ala kuma Allah ya shaida cewa duk wanda ya mishi barabaran sa in ya gara ba ta barabaran sa da ya ce ya tuba sai a ansa Allah ta'ala ya riga ya shaida kuma kashe tuba amma manzo Allah mun sani zai to zai ya fi kuma ya fi maka ba ila ta'addanci ya ta'addanci ai akwai wanda suka yi ta'addanci da yawa manzo Allah ya kauda kai in shafa mu idan shuka ce wannan kafirci sai ya yawa kashe su ko sun tuba daga cikin da yawa su an kashe su sai wanda da kaɗan suka sha suka je suka ɓuya daga baya da kuma a shi ubangiji ya nufaci su da tuba kamar su ikirima da sauransu malaci wa min ha alhalifu bismihi bismihi ta'zima daga ci kuma abinda dole a tsantsanta ma Allah ta'ala wannan bautar shi daya shine wato a rantse da sunansa saboda girmamawa Allah da ya kadai ake cewa na rantse da wanda ya halicci ba ka da dama ka ce na rantse da annabi wasu daga akwai yaro matashi dan bauchi mun girme shi ne shi da kuma zai za mu faɗe shi wa jinai wai shi yana gyara ne cewa ai kaza kaza kaza kaza kaza shi malamin sa su makare da sauransu ba wanda ya kashi ilimi waye waye waye sai a nan lokacin in dai ba mantawa ne ba kawai sai ya haɗe da da zai ransa idin kawai ya haɗe da annabi da Allah da annabi da su ba su ba su tauhidi ba ba damun su ne bari ba dan su hada kawai su su hada abin da ba a hadawa kawai su karan da Allah da Annabi ba wanda kaiwa da yake to ba bai abin da zaka ji an faɗa haka a ka ce aran da Allah da Annabi akwai magana wani hadisi da yazo a wannan babu lokaci amma dai insha Allah ga masu bin katukan mu mun dan kusa zuwa watakila wannan babun a cikin kitabun tauhid na da muke a gidan yin sarkin dutse akwai wani hadisi da za a ci sahih muslim hadisin aflaha wa abihi in sadaq in sha Allah in aka zo za a ji bayanai na malamai akan wannan wannan hadisi din amma dai abin da yake shari'a shine wajibi wanda zai rantsa ya ce ya rantsa da Allah ta'ala ya rantsa da rawanin sarki ya rantsa da sarki ya rantsa da baban shi ya rantsa da waye duk wannan jahiliya ce ba aiki addini ake ba kuma shirka ne shirka ne ake ma Allah ta'ala abin da mai magana jari a maka da mai rinka sawa wannan duk ba daidai ba ne wannan duk rashin sanin addini ya kawo haka ai ba malamin addini bane dama ya dai san wani bangare na addini faman halafa bi ghairihi duk wanda ya rantsi da wani Allah ta'ala fa qad shabbahu bihi to lalle ya kamanta wannan mahalukin da Allah ta'ala wa minha daga ciki azabu lahu mutum ya je yanka saboda wato Allah ta'ala wannan ibada ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wanda ka yanka ana yi daga saboda Allah sai kuma inda Allah ya da yanka wanda ya ce shi zai yanka zai yanka a saboda shi an ce yanka wani mai wake wake wani baki baki wani waye kaga za a yanka ba jini kenan daga ji ka san shirka ne wani amma ka yanka saboda Allah ka yanka saboda layya ka yanka saboda suna Allah ya ce ai ka yanka saboda bakonka Allah ya ce ai yawa bako ka yanka saboda kai wasu amu iyali kai ta mutu Allah ya ce ai alkamu iyali ka yi dan Allah kayi ne dan Allah Allah ta'ala shi halatta maka ka yanka ai amma kace na yanka saboda ina neman wato wane biya mun bukatuna na yanka saboda dan annabi na yanka wannan abu ba wani abu na yanka dan annabi wannan a yanka an yi ya zama jujin bola ba za a ci ba ko annabin ka faɗa wallahi wanda yanzu ya yanka ya ce shi bismillahi wallahu akbar da ake faɗa ya ce a sunan mazala zai kira a wurin wallahi tallahi ya zama bola wallahi bi haramun ne a ci me bambancin wanda ya yanka ya kira sunan jinsu a wurin mu yana da wani banci ne a rika ganewa fa waya za mu ce wa kirista abinda suka yanka mushe ne kai ko kace ka yanka dan kace annabi a wurin ka yanka kace waye waye ba za mu tukuma wallahi mushe kai aka yanka duk wanda yace ya yanka ni na yanka ne dan annabi wannan wallahi shirka mushe ya yanka ba za a ci ba ko annabi ya kira in ya ga dama sunayensa so guda biyar da yazo a ce mu wasa Muhammad Ahmad Mahi Mahi wallahi ka ta faɗa an mushe a banza ruwan da ci hadisi a cikin hadisi abu tufai amir ibn wasil ibn al-asqa daga ali bin abi talib wannan cewa la'ana Allah man zabaha li ghairi Allah ce Allah ta'ala ya tsine wannan shi ya ce sai muslim Allah ya tsine ma duk wanda ya yanka ga wani Allah ta'ala da girmama shi ba fa ka ce ne za ka yanka saboda taimako sun da ma'aiki ba akwai addu'a ga bambanci na ce zan taimaka zai taimaka ma sun da ma'aiki sai na yanka dan jama'a ko kuma shukurin lillahi ina mu goma Allah ta'ala godiya Allah ya biya mu wasu bukatuna ko nace insha Allah mu da Allah ya ya karrama ni sharafa ni mafarki da annabi saboda godiya ga Allah ta'ala zan yanka kaga zaka ce ai kai ka yanka ne dan annabi watakila kana da dan saboda wannan abin da ubangiji ya ce maka ubangiji ya maka amma ba exception wani yana cikin yazo Allah ta'ala kusan kusan ka ce ne ka yanka dan ba ai ba ka yanka nan girmamawa ta bauta ba girmamawa ta karramawa kake yi saboda haka akwai bambanci da na yanka don karrama wani mahaluki matsala shi ko ya fi zama ya fi zama mafi cancanta kai karrama shi amma girmamawa ta ibada yanda muke yanka na layya ka ce akwai wata bauta da za ka bauta ba Allah amma ita wannan bautan ba sunan Allah ake faɗa ba in ka faɗi sunan Allah abin ya lalace sai ka faɗi sunan manzon Allah sannan ka yanka yanda masu Christmas Christmas suke yanka da sunan girmama Jesus annabi Isa ranar wannan wannan ranar wala ta layi bushe aka ce shi yasa duk masu faɗa cewa ranar Christmas waye waye waye za su je su ci yankan a ina tabbatar muku ko liman masallacin da ne je ya yanka musu ko suka je kwata suka saya in ne sun yan sun ce wannan abincin da wannan da wannan sunan wannan abin ne to wannan an mashi shi ga wannan Allah ta'ala ba za a ci ba na'am wannan ba shi da wani matsala saboda an yi sauka wannan ai godiya ga ubangiji ake wannan kawo kana godiya ne ai godiya kake ma Allah kana ma Allah kala godiya ne wannan ba shi muke magana ba amma ka ce kayan ka kaga kaga wani lokaci wasu suna ta magana cewa ku je ku tace yan wahabiya nan su suka ce wai ba ba a ci abin christmas Allah ta'ala ya halatta muku Allah ta'ala ya faɗa suratul ma'ida an'am ne ma'ida ma'ida na suratul ma'ida wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amuhum halal lakum to shikenan ku je ka taci ka taci ka taci ka taci to ai wannan kaga ne kifa kuma daidai ba saboda ai asalin wannan ayan ita ce dai in ka kama sota na amma zaka ji ubangiji ya haramta a cikin wanda aka faɗa wasu wani Allah ta'ala a wajen mazala kuma ya ƙara faɗa a cikin hadisi cewa da abin da aka yanka wani aka yanka aka ambaci Allah ku ci mafhumin sa in aka faɗi sunan wani Allah ba za a ci ba saboda haka shi maganar abincin Christmas matsalar ba matsala ce ta yanka ba yanzu idan misali Krista ya zo da tashi yanka abin yankan muka ga bai shirka ba ya ce aka ce to kai malam wane da ka yanka wannan me yasa ka yanka ne shi da yanka ne saboda iyalai mu ci abinci nama miya wannan sai ka ci ko je kasuwa ya saya ko je masu daga nama ya je saya ya sa miya wannan sai mu ci saboda me saboda yayi ne dan kawai ya ci shi saboda abin da ubangiji dama ya halatta mishi amma ya ce shi yanzu wannan nama ya je ya sayo ne dan girmama wannan rana na Christmas to ko an yanka ko ba a yanka ba ko musulmi ya yanka ko ba musulmi ya yanka ba wannan haramu ne a ci ko ko da cikin wannan abincin da sun kawo ko sai da ku tsame shi ku je ku zubar dan bushe ne za ku ci to ko ba bambanci ga wanda kuma yace ya yanka kuma dan girma annabi shi wallahi babu bambanci ko misali da in ya haka shi wuce ne wanda yace ya ci muce ma kar ba ya bata maka lokaci Allah ta'ala cewa la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah ta Allah wa minha halqur ra'si daga ciki akwai kuma yan wato yin salsal saboda mutum ya bautar da kashi ga wani Allah ta'ala in ce yayi da dan wani wani mahaluki samu shi albarka muka ce in yayi da dan al'ada suna al'adan garin su suna yin aski ne saboda kuraje ko kora ko wani abu da wannan babu laifi amma ce yayi da girmama wani Allah ta'ala saboda shi muridinsa shehuwa ne ya ce yau dole zai dariƙan shi to su aski suke yi ga irin aski da suke yi kamar yanzu ne masu cewa su dole zai bi ɗariƙan su sai bar wasu gashi buzu-buzun nan yadda yadda su ɗan antin nan ke ka ke bari eh wannan kaga duk wannan barin gashi ne bid'a amma haka nan ka bar gashi wannan me zai sa babu wani abu a ciki ba ba ne ba da yawa saka barin gashin ma shine al-afdal akan aske ba gashin baki da amma ka ce ka bar gashi wani wani buzu haka kawai ko hai ko hanyar tafiya ku kenan an gaba an ga yan haila shi kenan kawai an koya ma yara shegantaka iri iri kaga suna yi wasu abubuwa da yan daudu su ba yan daudu kuma fasikanci iri-iri da a ai abin da ce da yawa in na ce fasikanci na dunkule ne sosai kai kuma ka je ka ta bincike ka ga me suke yi saboda waɗannan mutane ba ba ba ba su da kiki ko su ka zarata kuma in an zo gaba a yi haƙuri kar a za a dimina al'amar waɗannan waɗannan bayanai saboda ba sa kyauta ma addini in da duk wani da zai shege a yansa a wutan waje shi yace barikin barikin shi yake yi barkacin shi yake yi to wannan ma muke ga muka tashi fada yare yan boko mu ce mu dan kyautata mushi mu ce wannan aina da wani dan slack in discipline yayan boko sai ce yana da wani slack in discipline ba to ya dan saman ya dan gyara abin ne sai saboda kar ya lara ta mutuncinka amma kawai ka ce addini ne wannan abu shi wannan abu da kake ma to ai kaga abu ya lalace ila ghairi zalika har zuwa abin da ya kama da haka ma'auni dai anan shi ne duk abin da dan adam ya aikata saboda ya kaskantar da kansa da gabobinsa ga wani Allah ta'ala saboda tsabar girmamawa da kuma soyayya to wannan abin ya zama shirka ya zama shirka ga Allah ta'ala amma duk abin da ya dan ɗabi'arsa ne ko al'adarsu ne ko wani abu wannan duk babu duk babu laifi amma addinin musulunci shine kadai ake kiyaye shi ake girmama ubangiji aka ake kuma kiyaye duk wani sha'ayi na addini da wasu alamomi na addini ake kiyaye su ai nan duk mutum magana ko sa hula ko sa zobe ko sa takalmi ko waye mutum kana yin dan al'ada ko waye in wannan babu ne ni bace maka akwai matsala ba amma zama kana yi ne saboda ka kiyaye wani shi'arat wani take wani tafiya na musamman da an gan ku an ga ku ga shugana ku wanda ba ku ba kuma akan shi kuke ginawa ku kuke rushewa kuke wannan ba daidai bane kuma shirka aka ma Allah ta'ala shirka aka ma Allah ta'ala ko mutum na so ya ji ko ba ya sai ji dai haka dai shi kan sa'atin yake mara ta hada fi janib tashbihi lokaci a magana ba da ta hada fi janibi tashbihi wannan shine a ba a janibin kamanta wani mahaluki da Allah ta'ala hatta a suturan mu da muke sawa in ya zama akwai wata sutura da mutum zai kawo ma kansa a ce wai kai wanin wanin me yasa kake sa wannan yafan da kake sawa ne ta ai mu wanin wanin me jagor dariƙa mu shine yace duk wanda yake shi mabiyinsa ne ya isa cewa shi mabiyinsa ne to kan ya sake a ganshi sai da wannan yafar inda yan addini bu da ke yi da wani jan kaya da waye to duk wanda yayi wannan ya shirka saboda ubangiji shine ke bautar da mu da kaya yake bautar da mu da kama yake bautar da mu da aski a aikin haji yake bautar da mu da gemu yake bautar da mu da kaza da kaza da kaza to in ka sharanta wani abu ka ce akan wannan za a gina ko a rusa ya zama addini ya zama addini kar ka kawo ka ce wai siyasa a a ya zama addini wannan kawai ka kawo wani takalmi ko hula ko zobe ko kabo ko ko ma me shi yana zama addini kuma dole a haƙura a haƙura wa Allah ta'ala tauhidi dan tsa ala lillahi dinul khalis Allah ta'ala dan a shi kadai ne yake tsara a zaka samu ci addini wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din inda Allah ta'ala malam yanzu ya gama mana gaba gana akan shirka bangaren kamanta wani mahaluki da Allah ta'ala yanzu kuma zai shiga yi mana magana akan shirka mutum shine zai dauki wasu sifofin ubangiji ya yafa kansa ji da isa kasaita a sassaka hotuna ɗaukan hotuna me ba hukuncin ɗaukan hoton insha Allah ta'ala idan muka zo karatu na gaba za mu tattauna kan waɗannan masail saboda akwai abubuwa da yawa da suke shigowa a ko da wasu daga cikin malamai sun yi rahusa kuma wani ba kai sabani magana hoto shi wani na zamani ba ko da wasu daga cikin malamai sun yi rahusa to amma kuma akwai wasu abubuwa kuma da matasa ke yi ayi wanda AI ke yi wannan abu za wasu wani hoto wani artificial hoto ne za ka gani an perfecting hoton za mu ji insha Allah maganin malamai akan haka watakila kuma lokaci ya bayu duk da ba fito muke ba mu magana akan katun da sauransu ire-iren waɗannan abubuwa mu ji gudun shari'a akan wannan abu na na eh ai ma ko kace ko sojoji ko yan sanda ko yan masu makaranta yi masu uniform wannan ai masu suna idan addini ne suna idan kiyaye wata tafiya ce so suke su yi su bambanta tsakanin makarantar A da makarantar B makarantar Abu Hanifa da makarantar Ar-Rayyan da makarantar Al-Furqan wannan shi dalili kawai saboda haka in ma an fita daga wannan cuto suke in ka fita daga makarantar ka cire musu kayan su kasa to kaga su sun yi da uniform din su da su wasu ke banta da da wani abu wanda kuma shi wannan ba shi da matsala a wannan eh
ba a samu cibiya an samu na akan maganar abin da yake faruwa da mawuki to
ko ya
ni ana yin zuwa kan wajen nan ana samun ana yi ana yi ni na kan manta na kan manta ma aka ana ana yin maulidi ne sai sun zo su za su su da mutane a shi wannan maulidi a ina jin hatta masu masu yin maulidin in dai za su in dai wato malaman cikin su ba wai wanda suke yan ba ni na iya ba sai har annabi yayi maulidi sai annabi yayi maulidi eh, Allah ba shi ya fara yin maulidin ko kuma su ce ga- ko a kawo wasu hadisai a ce Abubakar ya ce ayi maulidi Umar ya ce ayi maulidi Uthman da Ali wani ko ga abinda Ali ya ce kan fara maulidi ka abinda Abubakar ya ce kan fara maulidi wanda kaga duk wanda ka jira magana ba ba malami bane kaka wanda abu da shi wanda ka jira faɗi wanda ya nuna maka cewa shi a ilimi an yi haka shi ya yi haka babu wani malami na addini da ya san addini da ya ce wai maulidin nan wai ba ba a da lokacin aka fara shi duk kowa ya ijma'in kowa ba wato manzo Allah bai ce ayi maulidin nan ba ijma'in kowa ko manzo Allah shi bai yi ba sahabbansa ba su yi ba wata bid'a ce da aka faro ta daga baya can an yi sabani waye ya fara wasu ce sarkin Irbil Muwaffar al-Irbili Irbil tana wajen Iraki ne sun ce shine ya daure ma abin giddi a yake yin ta a'a kawai shi ba sarki ne dai mai sa alheri da sauransu abinda ake kashewa a ranar maulidin ai wato sai ana buga misali abinda ke kashewa a su ba mai iya karatu bane wataƙila Allah ya ba shi ranar ranar son son adam amma dai ba ranar maulidin ba wannan ma wata magana ce daban ita kanta amma dai magana maulidi a ce wai wai akwai ta da wani birnin sai a shari'a babu kowa da duk wanda suka daidai da littafin shehu usman dan hudu in ka duba in ka je in yawo sunna yayin da aka zo magana bawli zai ci ga maka cewa bid'a ce so magana dai ake yi cewa addini akwai bid'a ce ta ko bid'a mummuna ko duk bid'a mummuna ce wasu na cewa akwai bid'a kyakkyawa wannan magana ce wacce take ba ta da wani asali ita ma shari'a ce akwai bid'a kyakkyawa magana ne wanda aka gina ta akan wani malami da ya kuskure ana kiran shi al ibn Abdulsalam al-Iz ibn Abdulsalam shi ya fara kawowa malami ne da ya zo a cikin karni na biyar na biyar haka nake zamani na da na biyar ko na shida ya je ya je ya yi wani suki burutsunsa haka bai fasara daidai ba bai kyautata yanayin abun ba kuma malami sun masa raddi da yawa suka ce babu wata bid'a kyakkyawa in kana son ka ga raddin da aka yi a mutum ne zai iya duwa cikin littafin alayhi tisab kana ka babu wata bid'a addini duk bid'a bata ce kamar da manzo Allah ya faɗa kullu bid'atin dalala ko ana so ko ba a so mulkin ne ya faɗi cikin wannan bid'a din inda alheri ne da bosu da da da da da ma'aiki ko kuma sahabbansa da sun riga yi Imam Malik wanda shi ake tuke a cewa ana bin sa yana cewa duk wanda kikiro wata bid'a ya ce mata kyawa ce da ya mace mazalla ya yi ha'inci kenan wannan Imam Malik kenan fa kuma ko da masu bin maliki zaka ji an ce shi Imam Malik yana zagi kan wannan amma kaga yanzu a- an yadda cewa ba za a bi Malik akan a wani bid'a sunna ba amma za a bi shi a furu'a shi da kashe shi duk wanda ya ce akwai wata bid'a kyakkyawa to ya ce manzo Allah ya yayi ha'inci ne saboda manzo Allah shine aka ce alyawma akmaltu lakum dinakum an ce an cika musu addini ko ka ce bai cika ba yace ba- abinda bai zama addini ba jiya to yau bai zama addini to manzo yana dai ba- yau inda ne da dan je jiya haka ta kusa ba je ta nesa ba saboda ka dan me za a dinga kakawa mutane a ce sai yau sai sun yi a abinda ko ake yanka a ranar maulidi akwai bambanci akwai wannan matsalar da da na kawo ko da na kawo wannan matsalar cewa da abin da aka yanka dan annabi ko kuma dan dan dan Jesus ba za a ci ba Na- ya zo ba a zuciya to amma dai ba so in kawo ta ba sai dai an kawo sai mu kawo shi abin da ake yanka a abincin maulidi ana nufin a- shi wannan yankan idan suna yi ne saboda san annabi san annabi ibada ce don haka in ka gani rafar ba ka yi ka kana bukata kuma ba kai ba wani wanda za a yi ma ake koyi da kai ne ba dan ba daidai bane wasu lokacin malamma akwai wanda aka rika kai kasu maulidi suna zuwa tsarin malamai na nake magana suna zuwa suna kawo wani wasu dalilai wanda suke wahiya saboda mai abin da zai bayi kawai sai bayan ka je sai bayan mu yanzu kamar mu yanzu mu zo mu ce bid'a boldi bid'a ne kaza kaza kaza to ayi wani wani ka gashi ya taba zuwa an tuka gaita shi kai za ka bi shi sani ne wallahi tallahi ba daidai bane zuwa wannan wurin kawai za a je a dau hoto ko yanzu lokacin hoto a ce ai gashi wani wani je daga nan bayan wani lokaci a canza narrative sun a canza tarihin a ce shi ma ci maulidi yake zuwa dan me zaka je maulidi ko ka ce wai ga zaka zaka ba zaka buɗe musu da zo su yafa gidanka dan me a ka je dai kai hayan ka kawai in ka gama abin da ya hada mu na san anan mu zo mu yi daga baya amma dai kai ba kuma tunda ya ta raba mu ka je kowa ya haka ka sai mu hada gaba wannan shi ne gaskiyar al'amari so idan mutum yanka dan san annabi san annabi ibada ce wannan yana cikin dalilin da yasa a ci a ci a ci wannan abu wato ina da in ka ci ba shirka kai ba ba wai na ce yanzu musahabi ne ka ci ba amma idan ya zama ya ce shi yanzu ya yanka wannan abin yankan ne shi wannan yankan ya yanka ne don ya bautar da kansa shi bawa ne na kamar da wani kicin abu iyas da shi bawa ne fa na annabi shi ya yanka ne don girmama annabi girmamawa ta bauta to ko a maulidi ne ko wajen maulidi ne haramun ya ci wannan shine bambancin guda biyu saboda haka sai a je a duba gani in an ga wani shi kasungumin dan da nika shi ne shi gani yake ma shi wannan abin wata bauta ce yake yi ma wani Allah ta alaƙin Allah shirka to wannan ga hukuncinsa in kuma yayi dan san annabi dan kaza dan kaza dan shirye da za a za a je a karanta a ci shinkafa a ci waye ba za a ci shinkafa ai ba ba tsoka ba akan ta albuda akan ta dala'il waye waye to wannan ka bar shi sun karanta wanda ya ci bai ci wani mushe ba ya ya ci abincinsa insha Allah ta'ala ina ganin a ya hakuri da waɗannan dan bayanan shi maganar maulidi wannan an shayi an shayi akwai maganar cewa ibn taymiya wai ya ce wanda ya maulidi zai samu lada ibn taymiya bai faɗa wannan magana ba wanda ya faɗa wannan magana ka je ka ce ya taɓa ganin ma littafin da aka ibn taymiya faɗa wannan magana ko ko wani ne ya raka ji dan da yawa wani lokaci ana maganganu wanda ba shi ne ba ibn taymiya abin da ya faɗa irin wannan su sarkin irbin din nan jahilai wanda su san addini ba da kuma wani wanda yake shi gani yake yi shi cikan san annabi shine ma'anar wannan shi bai fahimta ba ana ta kokari a fahimtar da shi sunna bai kada sunna ba shi ya ce ya ce ana faɗan za a yi wa annabi kaza irin kan san kowa kila ya tashi a wanda ake bazde za a yi mamman za Allah bazde kace baka so ya targima to wannan in ya zo yayi za a bashi ladan san annabi ba za a bashi ladan bid'a ba to me me me ba zan wannan magana wasu da kace mace ta alu suna wai ba za mu yi tabiya ba kuma ka ce baka da ba ka je ka fahimta kawai ka kada kana ci ko baki akan kai baka sani ba abin da kawai ake magana kenan abu ne ka zo kamar in suna a baya ai akwai wanda zaka gani cikin iyayenmu na baya bayan nan wanda suna din suna gani suke dan ma fa albarka ba in aka saki aka yi dan zai tashi ta fama ba a yanka ba ai ka ja mu dan abin magana kaza kaza kaza kaza kuma sai an yi radin sunan wannan addu'a dole a yi sai ya ce shi dole sai an yi saboda yaron ya albarka Allah zai iya amsa masa addu'a na albarka amma ba zai kuma amsa masa wannan wannan bid'ar da ya kawo ba wannan abubuwa ne masu zurfi ga wanda ya kafin zai fahimci waɗannan daqaiqun nazar din na malamai insha Allah ta'ala abin da muka ji Allah ya ba mu lada abin da muka fi sallallahu Allah ya tai mana wai hakuri yanayin dabi'a na aiki yanzu ya ta samu a gaba kakan aikin ne asabar lahadi babu lokaci kusan haka ake zuwa an je sai dare ake dawowa shi sa muka dan makara a ya hakuri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh